zaman da bai da iyaka kuma ya je ya fada cikin fushin Allah subhanahu wataala annan yu'raduna alayha ghuduwan wa ashiyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab nas'alullaha as-salama wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah sa'ilun kullu ra'in amma sar'ahu wallahi sai Allah tambayi kowane makiyayi akan abin da Allah ya bashi kiwo ahafizahu am dayya'ahu shin ya kiyaye wannan abin ya tsare ko ya tozarta abin da Allah ya bashi wannan hadisi al-Imam an-Nasa'i shine ya ruwaito shi shi yasa yadda zaka yi ka samar da nagartacciyar tarbiyya da ingantacciyar tarbiyya yaranka su zama na Allah su zama ba su da matsala a society sun ba Allah haƙƙinsa sun baiwa bayin Allah haƙƙinsu saboda ai dama haƙoƙa guda biyu ne kawai da haƙƙin Allah da haƙƙin bayan Allah kuma waɗannan haƙoƙa guda biyu su ne sirrorin cin nasara shiga aljanna da kubuta daga wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yana cewa man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhal aljanna falta'atuhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi ka'idoji guda biyu ne kawai na shiga aljanna da kubuta daga wuta duk wanda ke sana tsamar da shi daga wuta a shigar da shi aljanna to lallai mutuwarsa ta zo masa yana mai imani da Allah da ran tashin alkiyama sannan ya rika yin ma mutane irin abin da yake so a yi masa ka jo ta ka'ida ta hikima da manzon Allah ya faɗi dan Allah jama'a waye zai so a sha mishi mar kai ma ka sha mutane mar wa zai so in ya sai wayan shi a sace mishi kai ma kar ka saci wayan kowa wai wani wayan su barayi sun yi sata su ya su sai aka zo ana rabo wai sai ogan sai dan ibi kadan sai ba daya daga cikin barayin wai sai wannan barayin ce gaskiya oga fa a rika adalci zalunci fa haramun ne wai zalunci haramun ne shi da ya san zalunci haramun ne zai je satan to kaga bai san a tauye mishi abin da yake ganin kamar yana da haƙi akan ƙarya to me kake tsammani kuma ka je kai ma wani satan kayansa ya kake jin shi zuciyar shi za ta kasance mutum ya zo masallaci da takalminsa kawai sai ka sace takalmin ya kake jin zuciyar shi za ta kasance mutum ya sai waya dubu ɗari biyu da hamsin dubu ɗari uku ka ɗauke ya kake jin zuciyar shi za ta kasance kai ka je kana dariya kuma a wannan lokacin inda kai ma za a shiga ɗakinka a ɗauke maka ko da ɗan wani abin nan ne sai ka fito kana complain kana Allah ya isa to ashe abin ba daɗi so don haka gabaki ɗaya al'amarin nan yana da buƙatuwar a yi da gaske so da haka in kana son ‘ya'yanka su samu nagartacciyar tarbiyya ga waɗansu abubuwa a taƙaice kuma a gurguje na ɗaya dai a sami arri'aya alhassana kyakkyawan kula kyakkyawan kula in muka ce kyakkyawan kula to muna nufin ka kula ne tun kafin a haifi 'ya'yan ka samar da kyakkyawan kula za ka buɗe idanka da kyau ganin wace za ka aura kana neman saliha idan muka ce saliha kar kai tsammanin salihan gidanku wani ce alhamdulillah kaga gidan akwai salaha ba wannan sunan salaha ke nufi ba mace salaha ita ce macen da nafsi na iya juya ta in ta hau sama ta ce ba zan yi ba in nafsi ya zo yana iya tankwara ta tayi in ta kekashe ƙasa ta ce ba zan yi ba nafsi na iya sa ta tayi tana kunyan Allah tana kunyan manzon Allah kwarjini kima girman Allah na cika zuciyarta tana tsoron Allah ko ita kadai ko tana cikin jama'a tana bin Allah sau da kafa gwargwadon abin da za ta iya tana hadawa da istighfari kaga irin wannan matan ita ce salaha ita ce manzon Allah ya bada shawarar a aure ta sai ka huta saboda ko kana nan ko ba nan baka da wata damuwa baka da bukatun sai ka sa mata kyamara baka da bukatun sai ka rinka daukan wayanta kana sacin kaga me yake cikin wayanta saboda me ta san Allah girman Allah na cikin zuciyarta tana kunyan Allah ba ta ganganta saba ma Allah to idan ka zai bude ka nemi irin wannan matan sannan kai shawara da mutanen kirki malamai limamai dattawa masu hangen nesa waɗanda suka san jiya da yau ka shawarce su dattijo eh na ga wanci yar gidan wani don Allah kana bani shawara in neme ta ko ko dai me kake ba da shawara ka ba shi kwana biyu ya nazari ya baka shawara ga liman liman ai ba mu shawara ga wance na neme ta ko ko ba na neme ta ba duk yana daga cikin ri'aya sannan kuma ka ba Allah zabi ka shawarci Allah istikhara kenan istikhara idan Allah ya taimaka aka zo bikin wannan mata duk an wuce wannan matakai kai shawara ka bude idan ka ga nagartacciya kai shawara da mutanen kirki ka ba Allah zabi to me ya rage yanzu gashi an zo biki da malam Ismail da Aisha misali na biyu nake nufi ba ta farkon ba to gwargwadon irin yadda aka kangare ma Allah a cikin sha'anin biki gwargwadon yadda aka gurɓata tarbiyyar ƴaƴacin a wannan lokacin domin ka sani inna Allah shadi inna Allah zuntiqam wato Allah almuntaqimu ne mai daukan fansa ne baka shin haƙƙin Allah tafi a banza sai Allah almuntaqim sai ya dauki fansa to mutum ya zo biki an sha'ani an yi fitsara an yi lalata mata sun fito da tsaraici an yi kiɗe-kiɗe da raye-raye a gaban mai asharalle a gaban mai dj duk kana fatan wannan ya tafi a banza Allah ba zai ɗauki fansa ba wallahi sai Allah ya ɗauki fansa akan yaya sai gidan auren nan ya ƙi daɗi saboda mene saboda Allah muntakim sai ya ɗauki fansa kila mun gane to duk wannan yana daga cikin abin da za a kula da shi fa irin bikin da za a yi sannan irin zamantakewan da za a yi to sannan in aka samu wannan to sannan sai a sami tarbiyya kuma nagartacciya to yanzu ana sa ran kenan mata ta zo gida an yi zama zama na addini an yi biki nagartaccen biki na addini ba a kan gare ma Allah ba to gashi yanzu an samu yaya alhamdulillah Allah ya ra wannan Abdullahi da aka samu kila sunan shi Abdullahi to sai a samu nagartacciyar tarbiyya za mu faɗe ta a ƙarshe sannan kuma a rika samun at-tawjihat al-hasana wato nau'o'in faɗakarwa akai-akai faɗakarwa da nasiha da za ka yi ta maɗa a kan irin wannan babin ne akwai wani daga cikin magabata al'imam ibn jauzi abdurrahman ibn jauzi yana da ɗansa da ya rubuta masa wani littafi laftatul kabir fi nasihatul walad ga littafin nan kun gan shi laftatul kabir laftatul kabir fi nasihatul walad wani littafi ne wanda uba ya rubuta ma ɗansa wasiƙa ya gaya masa yadda zai tsoraci Allah yadda zai nemi ilimi yadda zai zauna da mutane lafiya nasihohi ne masu tsada a ciki in Allah ya bada dama aka samu wata daura aka shirya aka zo aka karanta littafin daga farko har ƙarshe za a amfana da shi da yardan Allah to sannan sai an sami uquba lokacin da uquban ta kama ka zauna da 'ya'ya ka ce ba za ka musu murka musu uquba ba in ta kama kana gurbata tarbiyyar su ban ce uquba shine kai ta jibgan da kai ta jibgan shi kai ta jibgan shi sai ya kasa tashi ba amma dai uquba kofa ce budaddiya akwai lokacin da yake uquban kawai shine ka ki magana da dan kai wallahi ba za mu manta ba akwai wani abu da ya taɓa faruwa da ya taɓa faruwa tun muna ƙananan yara tun ban wuce shekara goma ba ya faru kusan tashi biyu sai yaya na ya ƙi zuwa sallan tarawihi sai mahaifin ya ce a je a yi mishi talkwabo ya ƙi zuwa sallan tarawihi kaga dai sallan tarawihi ai ba farilla bane to amma sai mahaifin ya ce a je a yi mishi talkwabo muka yi tattalin to menene hikima a yi mishi talkwabo ashe wata irin kuba ce bata isa a duke ka ba amma bari ai maka abin da zaka ji zafi gobe ba ka ƙara ganganta irin wannan kuskuren ba hukuba ce akwai hukuban da za a zo ana ɗaukan kowa a kai shi makaranta shi a ce ya taka ya tafi da ƙafa ai hukuba ce saboda yayi laifi akwai lokacin da jibgan shi za a yi jibga sosai za a dake shi in yi yin sallah ba manzon Allah ce wadribuhum alaiha ba wa hum abna'u ashirin in sun yin sallah suna da shekara goma a jirge su dukan da ba zai karya kashi ba ba zai tada fata ba ba kuma zai fitar da jini ba duka irin ta tarbiyya to duka yana daga cikin hanyoyin da za a bi sai kuma addu'a da za ka yi ta marerece ma Allah a baya dai can mun ji irin addu'o'in annabawan Allah akan shiryen 'ya'ya to idan ka tsara waɗannan abubuwan aka samu kula kyakkyawan kula aka samu tarbiyya aka sami wa'azoza da faɗakarwa da nasihohi aka sami ukubobin da suka dace aka samu addu'o'i nagartattu ana fatan 'ya'ya sun shirya da yardan Allah amma kun ji shi na faɗe shi a baki kawai cikin sauƙi ko to wallahi gagarumin aiki ne ina son ku gane wannan ba aikin kwana ɗaya ko wata ɗaya ko shekara ɗaya ba ne wallahi na muddin rai ne tutur ne in dai kana da 'ya'ya har 'ya'yan nan su girma wallahi tarbiyyarsu kake yi kada wani ya tsammanin ya ji na faɗi cikin minti biyu ya ce a to ai shi kenan insha Allah da gari ai shi kenan gobe goben nan aiki ne ba shi da iyaka shi yasa darajar tarbiyya ta kai ga Allah ya zaɓi annabawan Allah ya ba su tarbiyyar al'umma saboda aiki ne mai wahala kuma aiki ne da ba shi da iyaka ba shi da lokacin karewa to amma duk da haka idan Allah ya taimake ka ka tarbiyyanci 'ya'yan nan nagartacciyar tarbiyya to kai ma fa akwai romo da zaka samu mun gabatar da shimfiɗa a baya cewa ka ɗauka ka ka sami ‘ya'ya makaranta ƙur'ani malaman addini masu da'awa ai mun bada to manzan Allah sallallahu alaihi ne a cikin hadisi ya ce idza matar insanu in qata amalu illa min salasatin idan mutum ya mutu duk aikin da yake zai tsaya cak sai dai waɗansu guda uku a wata riwaya ya kawo waɗansu abubuwa ma kusan guda bakwai in ka haɗa su za su zama kusan guda goma ko guda wani abu mai kama da haka sai annabi ya ce ko dai sadaka mai gudana ko ilimi mai amfani da kabari ko kuma ɗan kirki da zai rika maka addu'a. Wallahi babu yadda za a yi mu kofa goshinmu a ƙasa ba mu addu'a ga iyayenmu ba. Mu kofa goshi a ƙasa mai sallah wannan sallan ban yamma iyaye addu'a ba? Wallahi wannan babu wannan sallan a duniya. Tun lokacin da muka hankalta. to kai yanzu uba kana fatan ka samu ɗan da zai shekara goma sha biyar bai maka addu'a ba kana raye bai ji kanka ba ka mutu bai maka addu'a ba me amfani irin wannan ɗan ya zama maka fitina a rayuwa kenan kuma ga sunan muna da irin waɗannan 'ya'yan na san kun ji wani fira da aka yi da wani yaro Allah ya ƙara shirta mana da waɗannan matasa shekaran shi ashirin aka ce ya batun sallah ce shi shekarun shi kusan bakwai kenan ba shi bai wata sallah ba dan Kano nan ko ba ku ji shi ba wani yaro shi dujan yace ya kashe mutane bai san iyakansu ba to ya batun ilimin addini yace tunda aka taba kai ni makaranta wani lokaci can malamin ya dawo da ni gurin baban mai ce ba zai iya ba yace ni ban kara wani karatun addini ba to yanzu wannan yaron da ya shekara bakwai bai sallah ba kana jin yana da lokacin da zai tankwashe kafa sai ya dauko carbi ya ciki daya yana Allahumma gafil labi Allahumma gafil labi Allahumma gafil labi sallah ma da yi ba ballantana ya nemi mahaifin shiga fara mahaifin ya saki tarbiyya ya ci amanan Allah so sai manzon Allah ce dan kirki da zai rika mishi addu'a kamar da al-Imam Muslim ya rawaito hadisi a wani hadisi manzo Allah ce wanda ya shirya ta zuwa ga alkhairi yana da kwatankwacin ladan wannan aikin alkhairi da haka in kai ka samar da da duk alkhairin da dan yayi ba addu'a kadai ba sai Allah ya rubuta maka ladan wannan da ba wai lalai addu'a kadai ba kamar yadda wani hadisi wanda al-Imam Abu Dawud al-Imam Hakim suka rawaito waladur rajuli min kasbihi kowane da to aikin uban shi ne ba Allah ce wa Allah sai insani illa ma sa'a ba mutum ba zai samu wani lada ba sai aikin da yayi to sai annabi ya ce alwalidu min kasbi abi kowane da aikin uban shi kenan duk aikin alkhairin da dai a duniya uban shi sai ya samu ladan shi to irin wannan gara ba sa kai sakaci da shi ka samu nagartattun yaya shi yasa to iyaye kuma tsoraci Allah ga baki ɗayan mu mu gane girman haƙƙin da ke wuyan mu ba haihuwa ne gwaninta ba haihuwa ba wani gwaninta a ciki wai don ka haifi ‘ya'ya ashirin talatin arba'in gwaninta ne? ku ba na amsa mana ko kuna jin tsoro ne ku ba na amsa gwaninta ne? bari in gaya muku wata ƙa'ida inda kun gane ta da kyau to za ku iya ban amsa ku bugi ƙirji ku ban amsa duk wani abin da kaga da kai da kafirai kun yi tarayya da kai da dabbobi kun yi tarayya to ba gwaninta a ciki akwai mushiriki ba ma gujin da yake ‘ya'yan shi sun kai tamanin ko babu to ashe ‘ya'yan haihuwan ba shine gwanintan ba akwai ba yahudin da yana da ‘ya'ya da yawa akwai kiristan da yana da ‘ya'ya da yawa to haihuwa ba gwaninta ba ne kai akwai kariyan da in ta tashi haihuwa takan haifi bakwai ko babu kai ko ɗaya kake haifa ita ko wannan kariyar sai ta haifa bakwai haihuwa ɗaya amma duk yuyuyu to shi yasa in ka auna wannan sai ka gane yawan haihuwa ba gwaninta ba ne a ina ne gwaninta take kyakkyawan tarbiyyar da 'ya'yan suka samu a nan ne gwaninta take mu sani cewa duk ɗan da ya lalace ko in ce kashi casa'in da biyar cikin ɗari na 'ya'yan da suka lalace iyayensu suka lalata su kuma gabaki ɗaya wannan nauyin yana kan iyayensu ne kar wani ce kai wannan malamin ya zurfafa wallahi ba ni na faɗa ba manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam yace kullu mauludin yuladu ala alfitra duk wani ɗa da ka gani a duniya ana haihuwar shi akan turba na addini to ya ake ya gurɓace annabi ya ce fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi ai iyayen shi ne suke mai da shi ba yahudi ko kirista ko ba ma guji sai annabi ya karanta fitrat Allah allati fatara an-nas alaiha la tabdila li khalqillah da haka manzon Allah ya nuna mana duk dan da kaga an haifo akan turba na annabta ne akan turba na tarbiyya ce nagartacciya to amma ya muke ganin waɗansu ‘ya'ya'yan sara suka kawai ka bugi ƙirji ka ce iyayensu suka mai da su ‘yan sara suka ya muke ganin waɗansu ‘ya'ya'yan shaye-shaye ka bugi ƙirji ka ce iyayensu ne suka mai da su ‘yan shaye-shaye ya muke ganin waɗansu ‘ya'ya sun koma ‘yan luwaɗi su sa wando su zazzago da shi rabin tsagin ɗuwawunsu a baya wallahi iyaye ne wani yana iya cewa to ya za a yi uba ya ce maɗa je kai luwaɗi eh akwai yadda za a yi idan ɗan nan uban nan ya tozarta amanan ɗan ya ƙi kai shi makarantar islamiyya tun yana ɗan ƙanƙanin yaro mun zauna mun yi nazari mai zurfi cewa duk 'ya'yan da kaga sun kangare ba a kai su islamiyya tun irin suna shekara hudu biyar ɗin nan ba ko mafi islamiyan su gama nazari su firamare ɗaya biyu uku hudu biyar shida duk yaron da ya gama aji shida na islamiya wallahi tallahi galibi ba ka samun kangararru a ciki ba ka samun yan shaye-shaye ba ka samun yan tsara suka ba ka samun barayi sun riga sun zama ustazai to amma yaron da ka salwantar da tarbiyyar shi ka ƙi kai shi islamiya ka ƙi kai shi makarantar hadda tun a lokacin kana iya controlling ɗin shi kana iya tankwara shi duk ka ƙi sai da yaro ya girma ya gara daɗin duniya sai ka kai shi wasa sha aji biyar yana kallon aji biyar ɗin da yara ya fi su girma ya za a iya zauna ya karatu daga nan sai ya gudu waye gurɓatar da tarbiyyar shi kenan a wannan lokacin uba ne ko iyaye ne daga wannan lokacin sai kawai bari ya je tasha kawai bari ya je gidan mata bari ya je mashaya a pz shikenan daga nan sai ɗauke-ɗauke sai shaye-shaye daga nan sai abin da baka tsammani na ji ana fira da wani yaro ana cewa kana shaye-shaye yana cewa wallahi ogani ba na shaye-shaye kana shaye-shaye ce wallahi sallah ba shaye-shaye shi ko abin da yake sha daga wiwi sai tara sai da lissafo abubuwa guda goma sha ɗaya wai amma duk baya shaye-shaye shi giya ita ce kaɗai shaye-shaye a gurinsa to duk inda kaga an samu wannan matsalar iyaye shi yasa ga wata magana ta al-Imam Ibn Qayyim tana da muhimmanci mu saurare ta kafin in dakata Ibn Qayyim ne cewa kam min man ashqa waladuhu wa falzatu kabidihi fi dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi lahu ala shahawatihi yace so da yawa ‘ya'yan da ke zama shaƙiyai su kangare ma iyaye su zama shaƙiyai a duniya da lahira babban matsalan irin matakin da uba ya ɗauka ne na watsi da ɗan da ƙin ladabtar da shi da taimakon da yake ba shi a kan duk abin da ɗan ke so duk abin da ɗan ya nuna ma uba yana so shi kenan uba sai ya ba shi goyon baya kawai a je a yi ya ce wa ya zurumu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu yana nan wai yana bugan kirji yana tukiyan wai ai shi yana son dan yana girma shi duk abin da dana ke so ni wallahi sai ne mishi al-imam ibn qayyim ya ce a wannan lokaci wallahi ya walakantar da dan ne wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu wa haramahu yace yana ganin kaman wai yana tausayin dan ne alhalin yana zaluntansa ne yana haramta ma dan alkhairin duniya da na lahira yace fafatuhu intifa'uhu bi waladihi wa fawwata alai hazzuhu hazzuhu fi dunya wal akhirah wa idza atabarta al fasad fil auladi ra'aita ammatahu min qibal al aba'i yace idan ka tsaya kai nazari da kyau zaka ga galibin gurbacewan 'ya'ya. to ya samo asali ne daga irin mummunan tarbiyyar da iyaye suka yi musu da aka a gurguje ‘ya'yayenmu maƙiya sun fa taso su a gaba sun taso mu a gaba gaba ke ɗaya a cikin me a tunaninsu a fitaransu wai ana son sai an canza fitaran ‘ya'yanmu wannan kuma daga yahudu da sauran maƙiya addini suna son duk ‘ya'yanmu sai sun tashi daga fitara hankali mai kyau da tunani mai kyau da Allah ya gina ɗan adam a kai suna neman ne kawai ‘ya'yanmu su koma da halaye da tunani irin da dabbobi sai a shigo da luwaɗi sai a shigo da maɗugo sai a shigo da shaye-shaye marasa kan gado wanda ko cikin dabbobi ba kowane ya ma za a yi dabba ka gaina namiji yana bin namiji ko mace suna bin mace tsirarun dabbobi ne waɗansu gantalalin dabbobi ne kaɗai suke yin wannan to wai yanzu abin da ake sa a shigo da shi kenan cikin 'ya'yanmu fatansu shine kowane gida a sami 'yan luwaɗi da 'yan maɗugo Allah kada ka gaskata musu wannan mummunan ƙudurin nasu Allah ka kunyata waɗannan maƙiya to amma fa sai mun yi da gaske sai mun yi da gaske domin wallahi za ku ga irin yadda luwaɗi da maɗugo suke bunƙasa na ji wani malami a Kebbi State yana fitar da wani analysis cewa rijistar waɗanda suke da rijista wai su ‘yan maɗugo ne sun kai mutum dubu goma sha bakwai a jihar kebbi banda wanda ba su yi rijista ba waɗanda suka je suka yi rijista aka ba su id card su ‘yan ƙungiyar maɗugo ne cikin mata to me kake tsaman da wanda ba su yi rijistan ba sharrin yana shigo mana ga sunan a jami'o'i ga sunan a gidaje ga sunan a wayoyi ana tallata yadda ake maɗugon da yadda ake kaza wata tana faɗin ni yadda aka yi na fara yin maɗugo shine an yi kaza an yi kaza an yi kaza ba zan faɗi ba saboda sharri ne da haka ko ba a je jami'a ba a wannan wayan za a koyi fitsara da lalata to ana yaƙan ƴaƴanmu sai mun sa ido sai mun yi da gaske ana yaƙan ƴaƴanmu a cikin aƙidu ga shi yanzu da kudubi inda ake tallan miyagun aƙidu a da in mun ce a cikin ɗariƙa suna cewa su Allah ne su wane ne sai a ce ƙarya ne shari ake musu to yanzu ba sai ka ga wani ya ce shi Allah ne har ya kunna wiwi a gaban mutane ya ce ni ina shaye-shaye kuma ni nan shehi ne na ɗariƙa ana shehu Allah ya kiyaye ka aimuwa duk 'yan shaye-shayen ne ya kunna wiwin shi a gaban jama'a ya ce ina zina ina shan giya ina kaza ina kaza ina kaza a ce biyu yayi daidai ko ba ku gane ba ai tallane kun gane tallane akwai ɗansu abuwa da muke faɗi akan yan shiya ana cewa ƙarya ne da irin abubuwan da ake a cikin maulidi ana cewa ƙarya ne duk da shi yanzu an zo ana yi a bainin jama'a sai mace ta fito ana ana maukidi na maulidi sai ta ce a tumbuli nonanta dan manzon Allah sai kuma a samu a tumbula kun gane a da in ka faɗi za a ce sharri yake musu ƙarya ne to yanzu fa akwai wani dan acaba wanda a gaban shi aka yi wannan yace malam ga muku gaskiya ni ma dai da naga ana yin wannan din na kafa mabur ni na ce a dan jira ni ma zan je in tumbula da manzon Allah to yau abin da kake yi na zunubi a ɓoye an zo an ce ka zo ka yi shi mai lasisi akwai lada kun gane sharar saloli irin na talla ana gurɓata ma 'ya'yanmu a ƙidu ana mai da su kafirai waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa suna nufin ku zama kafirai kamar yadda suka zama kafirai sai ku zama makomin ku daya Allah ka tsare mu daga kafirci amma wallahi 'yan uwa sai kun ba ƴaƴanku ilimi nagartacce ilimin alqur'ani ilimin sunna tun daga ƴan ƙanana suna ƴan ƙanana ƴan shekara uku hudu su zo su yi islamiya su yi makarantar hadda daga nan su je ma'ahad daga nan su je ina daga nan su je ida na addini to ka ba su kariya kenan aqidansu ba zai gurbata ba ana yakan ‘ya'yanmu a cikin ɗabi'u ga yanin miyagun ɗabi'u ya cika mu kai har ana yakan ‘ya'yanmu ma cikin irin wato mawahib da Allah ya ba su kafirai sai tuwo mana mai ta shagaltuwa da ƙwallo ƙwallo ana ci gaba a ƙwallo sai dai cin banza na ƙarya sai ta nuna muku da kuɗi amma su a daidai wannan lokacin suna nan sun mai da hankali akan harkar technology da sciences ai a Amerika an kirkiro wata sabuwar na'ura wacce take kaza an tura wata na'ura sararin samaniya an gano wani kaza ana nan ana bincike akan abu kaza amma ku ba a ku ɗan kwallo ka zama skora kai ai in ka iya baka bakwai to din ka iya bakwai sai mene sai ka taimaki wani da haka ana nan ana yakan tunanin 'ya'yanmu akwai wani yaro da na ji ya zo yana cewa shi kafan shi ɗin nan ta miliyan biyu ne sakarai da ya je ya shiga kasuwa kila ma dan gwatan garin nan ne wai amma yana na ya ɓata lokacin shi a banza wai shi kafin shi miliyan biyu to ta kai miliyan sha biyu so da haka a taƙaice burin ƙara mana kawai a gurguje domin mu yi mu ƙarƙari in kana son ka sami cin nasara a harkar tarbiyya to ka san tarbiyyan nan ka san ta tukuna faƙi bishai ilahi wa tsayi in baka da abu babu yadda za a yi ka ba ɗanka tarbiyya ko ko in baka da shi zaka iya badawa to ka san tarbiyya sannan ka nemi taimakon Allah kar ka wadatu da wayanka ko dubaranka ko aini kwararre ne a'a yi abin da zaka iya yi amma ka ce Allah ka taimake mu kai ta neman taimakon Allah in kai addu'a da daddare kai ta neman taimakon Allah sannan ka sa himma kwarai kamar yadda na ce ba aiki ne na kwana ɗaya ko kwana biyu ba sannan ka zama kana fahimtar yadda zukatan yara suke da bambance-bambance da ke tsakankaninsu ka kuma bi hanyoyi da suka dace ka kuma yi amfani da salo-salo da suka dace wannan din na yi shi a jimlace ne wuraren da ake samun tarbiyyar nan ƙur'ani sunnonin annabi sallallahu alaihi sallama kaga akwai ƙistoshi akwai misalai akwai labarai ƙistoshin annabi ibrahim annabi Musa, annabi Dawud, annabi Luqman, annabi Sulaiman, annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama akwai nagartattun kissoshi a cikin Qur'ani da Sunna wanda Allah ya bamu ko manzon Allah ya labarta mana in ana tsayawa ana karanta su da kunnen basira da idan basira za ka rika tsatso kofofin tarbiyya da yawa a kuma rika karanta tarihin magabata na kwarai a rika karanta tarihin magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in a sa a masallaci a sa a gidaje iyaye su tabbatar da 'ya'yansu suna samun irin waɗannan tarihi sannan kuma a riƙa bibiyan ƙwararru waɗanda suka san harkan tarbiyya ana kai musu matsaloli kuma ana neman shawarwarinsu tun kafin ma matsala ta faru sannan kuma akwai kwatantawa abin da aka kwatanta jiya da shekaran jiya aka ga ya fitar yau ma in an kwatanta shi insha Allah ta'ala zai fitar a ƙarshe bari ko in rattabo muku a jere ba tare da ta'aliki ba sai dai in ya zama tilas kawai yanzu gashi kana son ka samu tarbiyyin ƴaƴa nagartattu ya zaka yi ka samu macen kirki ku ce daya in ina faɗi ku rika kida in ba ku kida ba zan tsaya kuna daina kida ne ma na tsaya kenan ka samu matan kirki kai ta roƙon Allah ya baka zuri'a tayyiba ka nemi taimakon Allah akan tarbiyyarsu kai ta musu kyakkyawan addu'a ka kai musu mummunan addu'a ka kyautata sunansu wannan sunan shi Abdullahi wannan Abdurrahman wannan Muhammad wannan Isma'il ila an gane kar ka sa ma ɗanka suna gobara gobara kawai sunan shi to kai ka san za a yi tashin hankali a wurin ka dasa musu imani da kyawawan ɗabi'a ka nisanta su da miyagun halaye na Allah wajen kai ta musu azkar na safiya da marice da na kwanciya bacci ka koya musu addu'o'in yau da kullum ka sa su haddace alƙur'ani mai girma tun suna ‘yan ƙanana idan suna da baiwa kar ka bari baiwan nan tafi-tafi a banza ka reni wannan baiwan su amfani kansu su amfani addini su amfani al'umma ka nisanta gidanka daga miyagun ababen kallo kallon batsa kallon fim ɗin hausa la'anannin fim a nan na hausa dukka nisanta wayan 'ya'yanka da gidanka da gare su sannan ka koyar ma 'ya'yanka mazantaka da ƙwazo da shaja'a kar ka bari ɗanka ya zama banza sai dai zo maka yana kuka ya aka yi ne muhammad wallahi wani ne ya bige ni ƙara mai wannan dukan ce mishi koma ka rama in zaka iya rama in ba zaka iya rama ba ka bar ma Allah ka koya mishi shaja'a amma ba zalunci ba na gaba ka nisanta su daga raran magana raran bacci da raran abinci wato karka bari su ta magana ba kan gado su ta bacci ba kan gado su ta cin abinci ba kan gado sannan ka koya musu shauƙin zuwa masallaci kawai sai ka ɗan siyo ɗan dabino kana zuwa sai ka bashi sai ka ce ibrahim ga dabino na siyo maka a kusa da masallaci kullum kana gaya mishi duk abin alkhairin da ya same shi daga kusa da masallaci kai mishi sai zuciyar shi ta koma zuwa ga masallaci sai ga kai masallaci cibiyar alkhairi duk alkhairin da ake mana shi daga kusa da masallaci ake yi kayan sallan mu daga kusa da masallaci takalmin sallah ragon sallah kusa da masallaci to sai ka rika daukan shi kana kai shi masallacin sannan ka zama kai ne abun koyin shi na farko sha nau kenan sannan ka koya ma yaro salo na magana kar ka bai ƴaƴanka kawai suna magana kamar ruwan famfo ya lalace suna da azancin zance in sun ga abu za su ce abin da ya dace su ce za su ce Allah ya sa albarka Allah ya bada gudunmuwa Allah ya kyautata kaza kai wannan abu yayi kyau masha Allah kar ka bar yara kawai suna magana kamar ana cin kashi sannan ka koya musu yadda ake ɗaukan nauyi tun suna ƴan ƙanana misali a nan shi ne kawai sai ka ce yaran gida ku zo a yi mitin ya za ku yi da al'amarin layya ga shi ba ni da halin rago sai ka ce kai wannan kai za ka yi ciyarin ɗin wannan zaman kuma ɗan shekara goma sha biyu ne da haka dole ka sa ƙwaƙwalon shi ta buɗe galibin abubuwan da zai yi a wurin kai za ka gaya mishi amma ƙwaƙwalon shi ta fara buɗewa abu na gaba ka rika zama da 'ya'yan nan kana yin adalci tsakankaninsu in sun wuce ɗaya kar ka zaɓi 'yan lele da 'yan bowa da 'yan mura ka rika musu adalci duka 'ya'yanka ne ko mai ɗakin gabas ta haife su ko mai ɗakin yamma duk dai 'ya'yanka ne to sannan idan yara suna magana ka rika sauraron su kar yaro yana magana ka ci kada la sakarai kafin surutun tsiya a'a saurare shi ka ji abin da yake faɗi wani lokaci zai maka tambaya mai wahala to in fa ba kai ma ka gogo da tarbiya ba kana iya barin shi duniya ta amsa mishi bari in baka wani misali duk da lokaci ya ja sosai wani yaro da ya taɓa maman shi tambaya cewa mama waya ake haihuwa ce iya mutane su sakarai to zai je duniya ta gaya mishi yadda ake haihuwa ko ba ka bane rannan wata ganuwa ta take ce min wai yaron ta yaji ya ji wa'ansu kalmomi masu zafi ya zo yana ce mata mama wai meye ma'anar sha'awa wai na ji wata tana waya ne wai ita tana sha'awan wance da wance tana irin wa'annan kalmomi to in baka saurare shi ka ba shi bayanin da kwakwalwar shi za ta iya ɗauka ba tare da ya gurɓata tarbiyya ba to duniya za ta gaya mishi meye sha'awa duniya za ta gaya mishi yadda ake ciki a haihu kuma zai zo maka gida da gurɓataccen ilimi ka riƙa bibiyan halayen ‘ya'ya nawa kenan ka rika nisanta su ko kuma ka nisanta girmama laifinsu idan yaro ya ɗan yi laifi kar kai ta naki kai ta kai tun da ka yaga mun riga ko tun da ka je ka batar mun da da da da caja kai wata ɗaya kana nana ta wannan tun yana jin nauyin abin a cikin zuciyar shi har ya gano haka duk ma zan shiri ta ajin an batar din a cikin zuciyarsa kada kai ta girmama laifin da bai kai ta girmama shi ba muna yau kenan sannan kuma ka rika ba ƴaƴa daman dan su gyara kuskuren su yaro ya zo wannan mata suna da irin wannan kuskuren yaro ya zo zai sa riga sai ya sa riga a juye sai uwar sa kare ba haka ake sawa ba sai ta cire sai ta sami shi kin bata shi ne ba haka ake yi ba sai ki ce wani zo kaga nan kaga alama kaza da kaza da kaza to gaban riga kenan duk inda kaga riga an mata maballi guda ɗaya ko biyu to nan ne gaba to nan ne ake sa shi a gaba so da ka ga yadda sai ka koya mishi in bai gane yau ba bai gane gobe ba zuwa nan da sati ɗaya zai gane da ka kawo koyar da shi kenan zai iya yin aiki da kanshi amma duk kuskuren da ya ka aibanta shi ka gyara masa to yaushe zai iya gyarawa da kansa to sannan ka zaɓa mishi makaranta nagartacciya wacce ta dace sannan kuma duk iya yadda ka ga yaro ya zo da wata ɗabi'a mai wahala kada ka yanke tsammani daga shari'arsa sannan kuma ka san tarbiyya kofa ce mai faɗi kada ka ɗauki janibi ɗaya ka bar sauran jawanib ɗin abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rafa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik